lokacin da za mu gabatar muku da shirin fallar sahabbai shirin da kwamishinan ma'aikatar raya karkara da cigaba al'umma na jihar zamfara honorable lord m liman gabdan kaura da kinan kawo muku a kowane mako domin ba da gudunmawarsa a wajen yada addinin musulunci yanda kungiyar matasa musulmi ta jihar zamfara wato joint youth islamic organization karfin jagorancin injiniya sanusi muhammad usman kutarkushi yan kutarkushi ke zakulo malamai domin ba da gudunmawa a cikin shirin idan ma manta ba makon da ya gabata an je mu da dr aliyu sani jangebe dan masanin jangebe shugaban hukumar jin koke-koken jama'a ta jihar zamfara da bayani a cikin shirin insha Allah a wannan makon malam mansur ahmad makaranta malami a sashen larabci na kwalejin ilimi ta maru da ke nan jihar zamfara zai ba shirin domin ba da gudunmuwarsa da kuma tsorawa malam ya tsaya da fatar allah ya mana jagora a cikin shirin أكرمك الله تفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله منقود ما الله تبارك وتعالى da ya sada mu a cikin wannan shiri mai albarka musamman shiri da ke magana akan fadalar sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shiri ne mai muhimmanci domin muhimmancin waɗanda ake magana a kansu muhimmancin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam abu ne wanda yake ya fi rana bayyana domin duk abin da suka samu na girma sun same shi ne saboda girman wanda suke sahabbansa shine sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da haka abu ne wanda yake mai muhimmanci al'umma ta san wannan girman ta san yadda za ta ba su haƙƙinsu da kiyaye martabarsu kamar yadda Allah ya kiyaye martabarsu a alƙur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye martabarsu a sunna ta sa alaihi salatu wassalam kamar yadda aka sani kowane al'amari a ana sanin sane ta komawa a asalinsa asalin da ake gane komi a musulunci shine alƙur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sana ake gane abu mai kyau ne ko mara kyau ne in mai kyau ne kuma ya kimarsa take ya darajarsa take annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar yadda muka sani cewa komi nashi Allah ya masa zaɓi yadda Allah ya zaɓe shi akan dukkan halitta ya zaɓi addininsa akan dukkan addinai ya zaɓi shari'arsa akan dukkan shari'o'i ya zaɓi har ta zamanin da Allah zai aiko manzo Allah sai da ya zaɓa mashi yafi kowane zamani iyalan gidansa suka fi iyalan gidan kowa girma da daraja sahabbansa suka fi sahabban kowa iyayensa suka fi na kowa asalinsa kenan komi na annabi sallallahu alaihi wasallam an masa zaɓi kamar yadda aka yi masa zaɓi a kowane ɓangare kowane janibi haka a ɓangaren sahabai sai da Allah ya zaɓa masa kamar yadda za mu ji in muka koma alkur'ani kamar yadda na ce ana sanin komi ne ta komawa alkur'ani da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam fadalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta da iyaka wannan ya ishe mu karatu ko da yaushe mu karanta alkur'ani mu ji yadda Allah ya girmama sahabban annabi don mu girmama su yadda ya nuna yadda da su don mu ma al'umma mu yadda da su yadda Allah ya so su don mu ma al'umma mu so su in muka koma cikin alkur'ani zaka ji Allah tabaraka wa ta'ala na faɗa akan haƙƙin su yana wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a lin-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida haka muka sanya ku zababbiyar al'umma don ku zama masu shaida akan mutane ma'ana ku zama masu shaida akan al'ummomin da suka gabace ku ku kuma babban manzo yi shaida akan ku mahallu shahidi anan Allah ya girmama al'umma annabi sallallahu ta'ala wasallam sahun farko al'umma manzo Allah malamai suka ce su ne sahabban manzo Allah domin wannan magana ja'annakum khidaba ake da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam amma sahun farko waɗanda suka karbi wahayin gaba da gaba su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani wuri ya ce kuntum خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله kun zamo fiye al'ummar da aka taɓa fitarwa a cikin mutane kuna umarni da aikin alkhairi kuna hani ga abinki kuma kun tabbata akan imani da Allah kaga ita ma wannan aya ta tabbatar da khairiyya ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne mafifita wani wuri kuma yace muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرء أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار har yi zuwa ƙarshen aya wannan doguwar aya tana magana ne akan annabi da sahabbansa fara muhammadu rasulullah wallazi na ma'aku Allah ya ci gaba da bayani har ya kai su ne waɗanda Allah ya girmama ya ƙarfafe su ya sa suka zamo kaza ya sa suka zamo kaza har daga ƙarshe ya ce liyaji da bihimul kuffar Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙarfafe su ya sa sun zama masu riko da addini masu jajircewa domin kafirai watan Allah ya fusata kafirai da ƙarfafa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam da haka malamai suka ce ba mai kin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sai kafirai don haka in sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam wata ɗabi'a ce ta kafirai don haka ko musulmi ne bisa ga mugunyar kaddara ta sa ya zan yana kiyayya da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya aro wata ɗabi'a ce ta kafirai amma ba ɗabi'ar musulmi ba ce ɗabi'ar musulmi kan son sahabban annabi da girmama su domin Allah ya girmama su wani wuri kaji Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin ya kai wannan annabi Allah ya ishe ka da kai ya isan maka da kai da waɗanda suke tare da kai na mu'mine wa man ittaba'aka minal mu'minina ai su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani wuri ce was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله تبارك وتعالى أنا فإن وإن سكي وقوة تنتين كو yace kaga waɗannan da suka tsere na farko farkon nan na masu hijira muhajirun da lansaru to shine yace waɗannan su ne da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa da ƙarshe sai Allah ta'ala ce radiyallahu anhum wa radu'an Allah ya buga musu tambarin cewa ya yarda da su ma'ana duk mai imani ya yarda da waɗanda Allah ya yarda da su shine ma'anar radiyallahu anhum wa radu'an wani wuri Allah tabaraka wa ta'ala cikin fadalar sahabbai sai ce qul alhamdulillah وسلام على عباده الذين اصطفى Allah tabaraka wa ta'ala ce ka faɗi ya Rasulullah ka ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah kuma amincin Allah ya tabbata ga bayinsa zaɓaɓɓu bayin Allah zaɓaɓɓu Sufyanu Thauri rahimahullah yace bayin Allah zaɓaɓɓu su ne ashabu Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam su ne sahabban Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wani wuri Allah tabaraka wa ta'ala alqur'ani yace wallazina amanu wa hajaru وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم الله تعالى ce kaga waɗannan da suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi don tabbatar da kalmar Allah duk wannan ayyukan sahabbai ne haji muhajirai sai kuma bangaren kuma lansaru mutanen Madina su kuma yace walladina awaw wa nasaru kaga waɗannan da suka taro suka ba annabi mafaka manzo Allah ya koma can wajen su suka taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce sai ce ulaika humul mu'minuna haqqan da ya haɗe su sai ce kaga muhajirai da lansaru kaga an haɗa watan group biyu na sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sai Allah ya ba su shaida su ne masu tantagaryar imani Allah ya tabbatar da ulaika humul mu'minuna haqqan su ne tatattun masu imani tantagaryar masu imani kaga Allah ya tabbatar da sahabba annabi masu imani ne na gaskiya ونريد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة حقيقة الله تبارك وتعالى يدد كي لوك شندا واتن يا يدد مؤمني لوك شندا سكي مكا مبايعة كاركشن بشي أننت بيئة الرضوان in dai mun zanna babu watan ambaton komai sai ayoyin da ke magana kan fadalar sahabbai gabaki ɗayan su to ba za a ƙare ba sannan kuma za ka isko wasu ayoyin suna magana ne akan fadalar ɗaiɗaikun su fadalar ɗaiɗaikun su wannan na magana akan fadalar sayyidina abubakar wannan na magana akan fadalar sayyidina umar usmanu sayyidina ali sauran asharatul mubashshara da sauransu in muka koma a sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah ya faɗi girman sahabbai ya faɗi girman sahabbai kamar hadisin bukhari da muslim hadisin abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum ko kuma khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafificin qarni tsara shine qarnin sahabbai sannan wanda suke bi musu tabi'ai da wanda suke bi musu kaga wannan annabi ya faɗi su ne mafifita hadisin tirmidhi da ibnu hibban takan abdullah ibn mughaffal abdullah ibn mughaffal yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah Allah fi ashabi na riƙashe ku Allah na haɗa ku da Allah cikin sahabbaina kakku yadda ku la tattakhiduhum ghardan فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن عاذى الله يوشك أن يأخذه duk wanda ya so sahabbai na don ne ya so su wanda ya ƙi su kuma don ne ya ƙi su mana sai da ya fara ƙi na sannan ya ƙi su ko sai da ya fara so na sannan ya so su kada ku riƙi sahabbai na ƴar dalga duk wanda ya ɗauko wata sharar shi ya zube ga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon girmamawa da jinjina gare su saboda taron su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ko ku saka ku yi haka kuma akwai hadisin bukhari shi ma hadisin abu sa'id al-khudri ne radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadi kada ku zagi sahabbaina na rantse da ubangiji wanda rayuwata take a tafin ikon shi law anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa da ɗayan ku zai ciyar da dutsen uhudu duk na dinari dutsen uhudu dinari ba zai kai mudu ɗaya na sha'iri na sahabi ba in ya sadaka da shi kai ko ma rabin mudu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani wuri ma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake cewa inna Allah sar ashabi al faqalai siwa an-nabiyyin wal mursalin hadisin bazzar bazzar ya rawaye shi hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari ne Allah ya zabi sahabbaina akan dukkan mutum da aljan in dai ba annaba da mursalai ba to waɗannan darajojin sahabbai kenan a sunna annabi sallallahu ta'ala sallam mafifita a cikin su su ne guda hudun nan sayyidina abubakar umaru usmanu ali radiyallahu anhum sannan shauran guda watan shida din nan waɗanda suke asharatul cikin asharatul mubashshara kuma wannan shine aqida ta ahlus sunna gabaki ɗaya sun haɗu akan sanin girma da girmamawa da ƙaunar sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shi ibrahim radiyallahu anhu yana magana akan yabon annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana kira zuwa yana faɗin yadda sahabbai suke yace manzo Allah yayi kira zuwa ga Allah da al khalqa lil maula bi kulli nasihatin falabba alladhi qazzala anhu shaqahu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kira zuwa ga Allah duk waɗanda Allah ya sa masu arziki ne sun sun amsa kira su wane ne sun farko sai ce atiqun فهو خير الورى بعد رسلهم أبو خبث الفاروق بعد تلاه وأثمان ذو النورين والليث سيدي أبو حسن سلو النبي وثناه وطلحة سعد والزبير سعيدهم وآمر والأوفي زين ولاه يزانا في تو إن سوني سهم فرقوا إن سكرب كرم النبي صلى الله عليه وسلم أبن ما شو يشي يشي أتيق فهو خير الورى بعد رسلهم سيدنا أبو بكر شيني فيين دباين الله باين من ذني بامي درجة سيدنا أبو بكر sannan sayyidina Umar sannan sayyidina Usman sannan sayyidina Ali a wani wuri ma abin da yake cewa aruni ka amsalil atiki ina tambaye ku ku nuna man a cikin halitta kaf wanda ya kai darajar sayyidina Abubakar as-Siddiq wa man gada sirajan wa fa wa man gada sirajan li sukkani al-ulama takhallafa fa hal abqariyun kasiraji wa hal tara li Usman shaklan zakum zainukum qafa wa man ka amiril mu'minina wa sinwihi abi ali abi sibdani zil qurbi wal wafa haka da yake fadin falalar sahabban nan cewa ku nuna min irin su don haka da karshe abin da zai kira zuwa gare shi wajibi ne ga al'umma su girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su so sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam domin ko ba komai ai wajibi ne ka so abin da Allah ke so ka so wanda Allah ke so ka girmama wanda Allah ya girmama kuma ka kaunaci wanda Allah yake kauna kuma abinda musamman du'at masu da'awa wajibinsu ne su karantar da al'umma girman sahabbai a san girman sahabbai kuma a karantar da yara tun daga tashin su su tashi da sanin girman sahabbai da ƙaunarsu musamman a ƙara kyautata manhaja ta karatun makarantu irin na islamiyoyi da na hukuma akan yadda za a ƙara ƙarfafa karatun sirar sahabban annabi sallallahu ta'ala sallam domin ko da ɗalibai za su tashi kankana za su tashi sun tashi da sanin girman sahabban annabi sallallahu ta'ala sallam da ƙaunarsu da yadda da su da girmama su wannan shine abin da suka cancanta na al'umma muna fatan Allah ya muna muwafaka Allah ya ba mu albarkar su yadda suka so manzon Allah suka fifita manzon Allah akan iyayensu da ƴaƴansu da komai nasu to Allah ya samu kuma mu kiyaye haƙƙin su mu so su fiye da iyayenmu da komai namu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam mansur ahmad makaranta kenan malami a sashen larabci na kwalejin ilimi ta jihar zamfara da ke garin muru da bayani a cikin shirin na wannan mako na falar sahabbai da fata allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da darasin da muka saurara a wannan malamin da aka ji da kuma duk waɗanda suka taimaka na samun nasarar wannan shirin ibrahim m umar ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah الحمد لله